uku قلنا بهؤلاء ونسيرا أنت آمين أهلا وسهلا آمين. آمين يا همة الشيطان يا إمام الوزير.
آمين آمين الحمد لله رب العالمين.
فاتحة
ومن يهاجر
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يهاجر في سبيل الله والذي هجرة سوى a addinin Allah ya jin muragaman zai samu gurin hijira wato fil'adda a cikin ƙasa kafiran mai yawa wasu atan kuma zai samu yalwatar rizki a cikin arziki
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله wato wanda ya fita daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah da manzansa sai kuma mutuwa ta riske shi ta ɗari a cikin hanya kama waka kamar yadda ya ya abko lubli wato lijin du'ubin zamurata allaiti kamar yadda ya faru wato gare shi to ya faru gare shi ya tashi zai hijira to shi kenan yana cikin tafiyar hijira to shi kenan kuma sai ajalin sa ya sauka to kamar sa to fa qawlu wa qa ajruhu ala Allah hakika wato ladan sa ya tabbata a wajen Allah Allah zai bashi ladan sa وكان الله غفورا رحيما Allah ya tabbata mai gafara ne mai jin kai وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة idan kuka yi tafiya fil ardi a cikin wato ƙasa falaysa alaikum junahun ba laifi gare ku fi an tafsiru min salati wato ku kasurun sallah da an tarudduha shine kuma da sallar min arba'in daga raka'a hudu ila isnatayn zuwa ga raka'a biyu to amma kamar da wato fakihai suka faɗa sun faɗi tafiyar da za a yi kasurun sallar sun faɗi muddata wato da kuma kwanukan da za a yi ita dai tafiyar sai ta kai kilo sai ta kai wato mil 48 eh idan tafiya bata kai mil 48 ba to ba za a yi mata kasar ba to mil 48 shine ya kama kamar a ci kilo 70 da wajen uku kenan kuma sai tafiyar ta zamo bata kai kwana hudu ba in tafiyar bata fice kwana uku ba to shikenan amma in har dai tafiyar ta kai kwana hudu to shikenan wannan tafiya ba za ka yi mata wato kasar ba Allahumma sai dai in ka tafi da niyyar cewa za ka yi kwana biyu a tafiya ko kwana uku sai kuma ya zama na kama wato kwanan ya kama ka sai zama na kayi niyyar kwana biyu ko kwana uku sai kuma ya zama abin da ya kai ka wato baka kare ba to kuma baka ma san yaushe za ka baro garin ba to wannan ba laifi sai kai kaso sai ka ci gaba da yin kasar haka taso daga garin نعم eh
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا wasabtum idan wato kuka ji tsoron an yaftina kumul ladina kafaru wayanda suka yi kafirci wato su fitince ku ai ma'ana ya nalukum bi makruhin su same ku da wato wani abin ki ma'ana su kai muku hari eh bayanin bayani ne lilwaki ga abin da yake afkuwa in zaka waye wato yayin tanaka fala mafhuma lahu babu abin fahimta lahu gare shi gare shi wa bayyana sunnah sunna ta yi bayanin annal murad bi safar dawili cewa abin nufi dai da sa wato tafiyar nan mai tsayi wa huwa arba'atu burujin shine buruji hudu wa wato wa hiya marhalatan shine zango biyu wa yuhadu min qawlihi fa laysa alaykum jinahu annahu rukhsatun la wajibun wato da wato yake za a yi riko da faɗin Allah da yake fa laysa alaykum jinahu cewa wannan wato wato ruhusa ce rangwame ne la wajibun ba wajibi bane wa alaihi shafi'i shafi'i yana kan wannan eh wato nan sunna ta yi bayanin burji hudu ne burji kamar yadda muka faɗa shi ne kilomita a shi ne kai mil arba'in da takwas kamar yadda suke cewa duk mil biyu shi ne yake yin mil uku kenan ko duk mil biyu mil ya kilomita uku kai duk mil biyu kilomita uku to idan aka kiyasta duk mil biyu kilomita uku mil arba'in da takwas to zai zama kilomita saba'in da wajen uku kenan na'am inna al-kafirina إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا dan dai kafirai sun yi kasance wato makiya ne lakum gare ku wato makiya mabayyanan kiyan mabayyanan gaba
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم kun to shikenan wa idza kunta fihim idan ka kasance fihim a cikin su ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadiran halartacce fihim a cikin su wa antum ku kuma taghafuna kuna jin tsoron al'adu wa maki wato abokin gaba fa aqamta lahum salata sai kuma ka tsayawa da wato su habbai sallah wa hadha jalun ala adatil qur'ani wannan wato abu ne da yake gudana a bisa wato al'ada al-qur'ani fil hidabi a cikin hidabi fala mafhuma lahu babu abun fahimta gare shi to idan dai ka zama cikin su kuma ka tsayar musu da sallah to faltakum qa'ifatun ma'aka wani yanki na jama'a sai su zama sun tsaya wato minhum daga cikin jama'a su tsaya tare da kai wata ta akharu da'ifatun wata kuma wato jama'a shikenan ita kuma ta je ta tsaya ta fuskanci abokan gaba wal yakhudhu sirqi ai ita wannan wato jama'a allati qamat ma'aka wacce ta zo ta tsaya tare da kai to shi kenan su riƙe asali haka wani makaman su ma'ahun tare da su fai za su gaju idan suka yi sajada فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم sahun to shi kenan idan suka yi sajada ai sallu suka yi sallah to shi kenan suka yi sallah da kai wannan jama'a ta farko to falekunu ai wannan ɗayifar wato wannan jama'ar ɗayar sai ta kasance nan waraye kuma a bayan ku ya harusuna yi gadi sai rika gadin ku ila an tafi talata har zuwa ku ƙare sallah ma'ana ka ƙara sallar da- da ɗaya jama'a wata zahabu sai ta tafi haji wata zahabu haji ya ɗayifatu sai wannan jama'a kuma ta tafi ta harusu shi ganin su je ta yi gadi wal ta ta da'ifatu ukhra wancan kuma jama'a sai ta zo wata lam yusallu wata ba su sallah ba fal yusallu sai su yi sallah ma aka da da kai wal yakhudhu hijrahum sai kuma ta riƙi wato wato tsotuwarsu wa asliha wa aslihatuhum da wato makamansu ma hum tare da su ila an taqdu salata har zuwa ka kare sallah wa qad wa qad fa'ala sallallahu alaihi wasallam zalika hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata hakan nan bi batin nakhalin a batin nakhalin wato wuri ne da ake kiransa batin nakhalin rawahu shaykhani wato buhari da muslim ne suka rawaito wannan ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة wadda lalzina kafaru wayanda suke kafi suka yi kafirci su ne kafirai sun gurin lautar huluna ina ma wato za ku rafkana za kun fi ila salati idan kun tashi zuwa ga sallah ina ma za ku rafkana an asli hatikum gaba da wato makaman ku amsi hatikum da kayan ku to idan kun gafala fa yamiluna alaikum mailatan wahida sai su karkato alaikum akan ku wato mailatan karkata wahidatan guda daya da an yamilu alaikum shine su dauki alaikum akan ku to falyakhudhukum su kama ku wato ma'ana wato su- su kai muku hari wa hadha illatul amri bi akhdhi silahi wannan shine dalilin da yasa aka ce ayi ku arki makami to a- wato arki makami ka ajiye makamin eh ko ba a sallar zama makamin yana tare da mu'minai kuma idan an gama sallar sauran jama'a su ma su zama da makamin su نعم ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر ما كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا kun إذركم babu laifi gare ku in ka da zuku azan idan akwai wata kazanta tare da ku min matsarin na daga matsari an kuntum marda ko ka zama marasa lafiya to babu laifi gare ku an saba ku ajiye asali hata kun makaman ku fala ta hamiluha ba za ku ɗauke ta ba wa haza wannan yufidu ijaba hamliha yana fa'idantar da wajen wato ɗaukan wato wato wannan makamin inda adamul uzuri yayin rashin wato uzuri wa huwa ahadu qawlaini wannan tsayin zantuka ne guda biyu lissafi na imamu shafi wasani zance na biyu annahu sunnatu daukan makami sunna ne wa rujjaha kuma wato wannan wato an wato rinjayar da shi wa huzu hizakum kuruki wato kuruki wato wato tsautuwa ku min al'adu daga wato abokin gaba ai ihtarzu ai ku tsautu minhu daga gare shi wato masadatun gwargwadon ikon ku إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا muhina hakika dai Allah wato ya tanzu azaba mai wulakanci da kafirin da kafirai zahi ihanatu ma wuce wulakanci wato wato wannan hukunci ne wato na wato salatul khawf eh akwai abin da ake cewa salatul khawfi kamar in an tafi yaki yaki na addinin musulunci to shine idan an tafi yaki na addinin musulunci idan har tafiyar ta kai a mata kasaru kamar yadda muka faɗa an tafi yaƙi kuma gun da aka tafi yaƙin ya haure mil arba'in da takwas to shi kenan idan aka zo aka tunkari maki abokan gaba to yadda za a yi sai lokacin sallah ya yi idan lokacin sallah ya yi shi kenan shi jagora sai ya dawo sai ya raba jama'a sarundunarsa sai ya raba su gida biyu sai izo sai i sallah da su idan sallar ruba'iyya ce mai wato raka'a hudu sai ɗauko jama'a ta farko in ya raba su biyu sai ɗauko jama'a wato yankin jama'a na farko sai ya zo sai ya sallaci raka'a ɗaya da su idan ya sallaci raka'a ɗaya da su cikakkiyar raka'a ya miƙe to sai i tsaya a tsaye su wa'annan jama'a ta farko sai su kawo raka'a ɗaya sai eh su da kansu sai su sallama shi yana tsaye to shi kenan sai su koma su tare abokin gaba su wa'ancan da ba su sallar ba sai su taho sai su niyya sai su bi shi sai i cika raka'a ɗaya da su shi kenan in ya sallama sai su tashi su ko raka'a ɗaya a halin tafiya kenan idan raka'a hudu ce idan kuma raka'a uku ce kamar magariba da yake ba a yi mata kasuru jama'a ta farko sai yi raka'a biyu da ita idan ya gama ya tahiya shikenan ya miƙe sai su ciko ɗaya sauran jama'a kuma sai su tafi su tsaya su tare abokan gaba jama'a ta ƙarshe sai su zo sai su yi niyya a bayan su sai su raka a ɗaya tare da su idan ya yi sallama sai su tashi sai su ciko raka a biyu wannan a yayin tafiya da take ta ƙasur kenan idan tafiya kuma bata kai a mata ƙasur ba kamar bata kai mil arba'in da takwas ba sai ya yi raka'a biyu da jama'a farko sai ya yi raka'a biyu da jama'a ƙarshe a bisa wannan sigar idan ya yi raka'a biyu ya yi tariya sai ya tashi ya tsaya sai su kawo raka'a biyu su sallama yana tsaye sai su koma su tare abokan gaba shikenan wa'ancan kuma rabin sai su zo sai su niyya su kabbara su niyya su bi shi sai ya kawo musu raka'a biyu in ya sallama sai su tashi sai su ko raka'a biyu shikenan sai su sallama to wannan haka ake sallah yayin hausa to shikenan wannan kenan in sallar za ta yi a yi ta a haka to ya kuma in sallar ba za a iya yin ta a haka ba ya zama na an shiga yaƙi ga dangadan maƙiyan ma ba za su bari ma a iya rabuwa ba ko kuma suna da yawan da ba za a iya kasa jama'a gida biyun ba idan an kasa gida aka kasa jama'a gida biyu rabin ba za su iya tunkara abokan gaban ba ko kuma ana cikin tsakiyar yaƙi lokacin sallah yayi to shikenan kowa sai ya sallah da ta samu ana sara ana kabbara kowa yayi da shi kare Allahu akbar ai tara in ma ta kama kai magana kana cikin sallah ga wannan ya to zai tare dan uwanka musulmi sai ka gaya masa wani gashi nan zai tare ka Allahu akbar ka ci gaba da sallah to haka ake to haka sallah haka ake wannan zai nuna mana muhimmancin sallah wannan yana daga cikin abin da zai nuna mana muhimmancin sallah ana cikin yaƙi na ɗaukaka addinin musulunci duk da haka ba a ce a bar sallah ba bayan dama san mun san muhimmancin sallah saboda kafin ma a fardanta ta ita ce kaɗai rukunin da ba a fardanta shi a ƙasa ba sai da aka yi isra'i da miraji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka je inda ba wanda ya san wajen aka ba manzo Allah nan sallah kuma da ya dawo sai da aka rika turo mala'ika jibril yana nuna masa lokacin farkon muhtari da ƙarshensa kowace sallah sauka biyu ya yi ya nuna farkon lokaci ya nuna ƙarshen lokaci duk wannan mun san muhimmancin sallah ne to amma kuma aka ce gashi a zamanin yaƙi ana tsakiyar yaƙin ma shikenan kai sallar dai ba a yadda ka bata ba wannan kun ga ya isa mu san muhimmancin sallah sallah ba abin wasa ba ce eh manzo Allah yana cewa ba abin da yake bambanci tsakanin musulmi da kafiri sai barin sallah sallah dangane da wato mutum kamar kai ne a jikin mutum in mutum zai iya rayuwa babu kai to addinin ka ba zai iya yiwa babu sallah in dai har dai za a ce za ka iya rayuwa babu kai zai yiwu ba zai yiwu ba kaga wanda ba ya da sallah ba ya da addini eh ba ya da addini dole sai ka yi sallah za ka lura cewa a wannan yanayin ba a bari ba a bar sallah ba an ce kowane yanayi ne kai sallah wannan ya isa mu san wato yadda sallah take to haka ake yin sallah wato a yayin da ake yaƙi ko kuma yayin da ake jin wani tsoro ba yaƙi ake ba amma akwai wani abu yanzu misali duk dan wando to duk wanda yake garin nan dan shekara 40 ya san san da aka yi tsini duk nan area sai da aka zama wato ana cikin wato wani irin yanayi na tsaro da tsoro kun ga wannan lokacin ta yiwu ba za a iya cewa jama'a kowa a taho a yi sallah ba domin an taho baki ɗaya ana sallah ta iya yiwa su ɗan tsitsi ne su taho su farwa mutane to sai a rabu gida biyu rabi su tari su tare hanya su tare tunda da gaba suke bullowa sai shi kenan kowace kafar lunguna rabin mutane sai su je duk su tsare wajen idan shugaba ya yi sallah da rabin to shi kenan yayi wannan sigar to sai su tafi sai su je su tsaitsaya su tsaitsaya a kan wa'ancan wani su taho sai su bi shi a yi sallah to haka ya kamata a yi
to فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قضيتم الصلاة idan kuka gama sallah to ku ambaci Allah wato da hailala da tasbihi kuna tsaye ko kuna zaune ko kuma kuna kishingide wato a gefen ku ai mutaji ne kuna masu kishingida ai bi kulli halin ku ambaci Allah a kowane hali فإذا اطمأننتم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة idan kuma kuka nutsu wato ba halin yaƙi kuka ba eh kuna cikin wato nutsuwa ba yaƙi ba taraddudin abokan gaba to in dai kun wannan nutsuwar ma'ana amintum kun amince to ku tsaye da sallah ai addu'a ku ba da sallar bi jami'i ku bi hukuki har dukkan haƙoƙin sallar sai ku tsaya ku wannan kuma tunda babu wani abin tsoro yadda shari'a take ku sallah cikin nutsuwa da cika ruku'u da sajada to tunda ba wani abin tsoro to ana buƙatar ku tsaya ku sallah haka inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta dan dai sallah wato ta tabbata akan mu'minai eh ta tabbata akan mu'minai kitaban ai maktuban abun farlantawa ai mafruran abun farlantawa mawqutan ai muqaddaran waqta abun qaddara wato waqtin ta ce fala tu'akharu anhu ba za a jinkirta ta daga wannan lokacin ba eh ba za a jinkirta ta daga lokaci ba domin inna salata kanar almu'minin kitaban mawqutan karatun mu na baya da muke yi na ranar juma'a mun yi bayanin lokacin sallah kamar yadda na faɗa ita lokacin sallah wato mu'akkati ne duk kowace sallar nan guda biyar da manzo Allah ya dawo bayan Isra'i da Miraji kowace sai da malaika Jibril ya sauko mata sauka biyu yayi mata ya nuna farkon lokaci ya nuna ƙarshen lokaci kowace sai da ya mata haka to akwai lokaci muhutari akwai laruri eh idan kai sallah a muhutari to ka samu falalar da ake samu idan haka bari ka kai laruri to ba haka ake so ba amma kuma ada'i ce ba qada'i ba bata zama qada'i ba bata zama biyan ramuwa ba ce eh kai ta laruri to ba haka aka so kai ta ba an so kai ta ikhtiyari eh amma duk da ka yi ta ba a lokacin da ake so ka barta ta kai ba to amma duk da haka dai aza'i ce ma'ana ba qada'i ba ce eh kamar misali sallar azhar eh idan sallar azhar kamar yadda muka sani bayan zawali ko da yake shi zawali da lokacin sallar azhar kamar yadda muke faɗa da'ima a wurin karatu sukan nan cewa kowace sallah kowane wata yana da irin wato lokacin sallarsa bayan zawali akwai take-take masalan na inuwa da sauransu masalan ba kowace wani lokaci bane in an zawali za a ce lokacin sallah azhar yayi to masalan idan lokacin sallah azhar yayi eh to ya tafi ya tafi ya tafi to zai je can karshen ikhtiyarin sa karshen ikhtiyarin lokacin azhar to zaka hadu da cewa sallar la'asar ita kuma lokacin ta yayi to ita sallar azhar kamar yadda wato malamai wato suke faɗa cewa wasu malamai suke cewa a ai ana da tarayya gwargwadon raka'a hudu tsakanin azhar da la'asar a wannan lokacin wato ba daga yin lokacin la'asar za a ce lokacin wato ikhtiyari na azhar ya kare ba a gurin wasu malamai suke cewa za ka iya shiga lokacin la'asar ka samu raka'a hudu a ciki kuma ya zama ikhtiyari ne amma kuma lokacin sallar la'asar ne ya shiga to mafi rinjaye abinda suka ce idan ka tafi da ihtiyarinka na azhar ka je har lokacin la'asar ya shigo to ya zamo ka shiga kuma laruri na azhar wannan kuma shine ihtiyari na sallar la'asar to kaga idan baka yi sallah a cikin ihtiyari ba na azhar har ka shiga laruri to ba haka ake so ba amma tunda rana ba ta faɗi ba to a da'i sai rana ta je ta faɗi sannan za ta zamo ƙala'i ita ma la'asar ta zama ƙala'i a lokacin eh amma ada'i ce amma ba haka ake so ba ma'ana ada'i dan a sani shine ayi sallah akan lokacin ta eh an bayyana ko to shine Allah ya ce kitabun mawqutan sallah tana da lokaci da aka ajiye mata eh kowace sallah kamar yadda na faɗa malaika jiri sauka biyu farkon lokacin da ƙarshe eh magariba ma ita ce ma malamai suke cewa da tun da an yi saɓani akan wasu inkiyarinta to mafi rinjaya suke cewa malaika jiri a lokaci ɗaya isa ko mata sau biyu domin ita inkiyarinta kawai lokacin da aka gama ta eh saboda haka da malaika jiri ya zo ya sauka da farko yanna manzana lokacin da ya tashi kuma dawowa sai kuma dawowa a lafin wannan lokacin da ya sai zama da shi ne dai wannan lokacin ba lokaci ba wani gala aya mai zuwa ta sauka nan ma ba a sallallahu alaihi wasallam da'ifatar wato yayin da manzana ya ci wata jama'a shi ɗalaba hadisi ta cikin neman hadisi ta yana wa ashabi da sahabbansa lamma raja'u yayin da suka dawo min uhudun daga uhudu fashe kawul jirahati sai suka kai wato kukan wato sun samu raunuka eh to shine sai wannan aya ta sauka wala tahinu tibtaha al-qawm wala tahinu kakku rauni cikin neman wato mutane cikin neman kafirai lutukatiluhum dan ku yaƙe su in takunu talamuna fa innahum yalamuna كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون in ka kunu ta'lamun ai kun kasance kuna samun wato radadi na wato raunuka to ai kuma suna samun radadi kamar yadda kuke samu misalin ku ai wala tujibnu wala tujibnu ka ku ji tsoro an italin gaban yakin su watarjuna min Allah ku kuma gashi kuna kaunara daga Allah ne nasar daga nasara wasu wabi da sakamako alaihi akan sa ma la yarjuna abinda su ba sa kaunar su hunsu fa antum ku taziduna kuna karawa alaihim akan su bizalika da wannan to fa yambagi ya kamata an takunu kasance a ragaba minhu ku ne mafi kwadayin yaki minhu daga gare su fihi a cikin sa wa kana Allahu aliman hakima Allah ya tabbata masani da kowane abu kuma gwani cikin aikin sa wata raka tsimatu tsimatu sai wato tsimatu bin ubay rikin sai ya saci dir'an wani wato sirke waka ba a hushi ne ya koyi shi inda yahudi ya wani wani bai yahude fa wuji da inda hushi aka same shi a gurin wato wato a gurin wannan bai yahude fara ma huɗi matu sai ɗi matu ya jefi wannan bai yahudan bi hada sata wannan wato wannan wato sulkan eh wa halafa kuma ya rantse annahu cewa shi dai ɗi matu ma saraka ha bai sace ta ba fasa ala qawmuhu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sai wato wato me gaba ko ba kwa duba no fasa'ala fasa'ala qaumuhun nabiyyi kenan eh qaumuhu shine fa'ilin fasa'ala qaumuhun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama sai su mutanen kimatu sai suka nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu cewa shi dai yujadilu ne ko yujadilu gaya anhu ga shi qimatu wa yabrihu kuma ya wato kubutar da qimatu fala zala sai wannan aya ta sauka shi qimatu shine ya saci wannan wato sirke ya kaiwa ba yahude ajiya to da ya kaiwa ba yahude shikenan ana bincike cewa an saci wannan sirke ana bincike sai aka same shi a gun ba yahude sai bai hude ce kimata ne ka masa ajiya sai kimata ce a shi ba shi bane bai hude shi ya sata to shi dangin imar sai suka zo gun manzala suna kan manzala sallallahu alaihi wasallam ya kubutar da shi ma'ana suna koya suna goyon bayan dan uwansu to shikenan sai Allah ya ce ne inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nas bima araka Allah yace inna anzalna ilayka alkitaba mu dai mun saukar da littafi zuwa gare ka shine alqur'ani mun saukar da shi bil haqqi da gaskiya dan kai hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya sanar da kai a cikin sa wala takullu laqa'in khasima ima kakka zamo wato mai wato husuma ga masu kha'inai ma'ana mai taimaka musu a cikin husumar su kamar da yake masu dinnan kakka zamo mukhasiman mai yin husuma anhum gare su wastaghfirillah la ta nemi gafara Allah cikin abin da wato kan himmantu da shi inna Allah kana ghafurar rahima Wajen Allah ya tabbata mai gafara ne kuma mai jin kai ga kisan nan. Eh, mm. Di imatu din nan الأنصاري yana daga cikin mutanen Madina,
بني زف- من بني زفرين yana daga bani zufurin الجرأة ya saci silke من دار جاره قتادة daga wato makoci daga gidan makocinsa ka tada su a nan ya sato silken وكان في جراب فيه دقيق wato wato ya kusata wato akwai wato a cikin akwai birgani a cikin sa wanda wato gari yake cikin sa وكان الدقيق يتناثر منه to shikenan sai ya zama da wannan wannan wato garin da yake ciki sai ya zama da aka sato wato sirkin sai da garin ya rika dan zuba kaɗan kaɗan yana nuna hanya eh eh فاتهمت أمته shi بها kenan da aka gani aka ga haɗin da aka je da sirken to sai aka gaji a gidan wato ɗimar shi kenan sai aka tuhumci ɗimatu da satar wannan sirke خلف كاذبا shi kenan ɗimatu sai ya rantsa yana mai ƙarya أنه ما shi أخذها dai wato bai saci wannan sirke ba وله بها علم eh, kuma bai san ma maganar wannan sirke ba وكان ودعها عند يهودي to dama ya zamo da ya ɗauka ya kai ta ajiya gun wani ba yahude
قال له زيد بن السمين ana ce da shi zai dubi musamin قال أصحاب الدرء wa ƙala sabon dare ma abuta wannan sirke sai suka ce نتبع أثر الدقيق to shi kenan za mu bibiyi wato alamar inda ge- garin nan ya zube tun daga inda aka ɗauko shi sai mu biyo garin وتتبعوه shi kenan sai suka bi wato inda garin ya zube ما وصل إلى دار اليهودي har dai wato wato wannan garin ya kai gidan bai hude فأخبر أنه ودعه عنده قيمته sai shi wannan bai hude ya ba su labarin cewa imatu ne ya kawo masa ajiya فشهد به قومه mutanensa ma suka yi masa shaida da haka قال قوم قيمته to sosai jama'a imatu bannin zubirin suka ce
نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم mu tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama نشهد أن اليهودي هو السارق mu je mu ba mu yi shoda cewa wannan bai hude shi ne ya saci wannan sulke
ذهبوا ba za a buso suka tafi
وشهدوا suka je suka yi shaida zur ولم يظهر زورا wato wannan zur din ba ta bayyana ba ولم يظهر صلى الله عليه وسلم عليه wato manzala sallallahu alaihi wasallama wato wannan zur din da suka yi ba ta bayyana gare shi ba
محمد الأبي اليهودي shikenan sai manzon Allah ya yi nufin wato yanke hannun bai hude نزلت الآية sai wannan aya ta sauka فأراد أن يبقى to بهمته shikenan da wannan aya ta sauka sai ya sa a nemo ɗimatu a yanke hannunsa فهرب إلى مكة shikenan ɗimatu sai ya gudu ya tafi masa وارتد
shikenan ya rida فلكم حائلا shikenan eh, shikenan sai ya huda wani garu a maka ليسرق متاعه alihi dan ya saci kayan mutanen wato gidan فوقع عليه shikenan sai aka kama shi sai wannan garin kai sai ya faɗo a kansa
مات kuma ta sai ya mutu murtaddan ya yi ridda ya mutu ba musulmi ba ya gudun yanke hannu to ya je kuma zai wata sata ya huda garu zai shiga yi sata sai garin ya faɗo kansa shikenan kuma ya mutu ya ridda ya mutu ba musulmi ba to
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم kakkai jayayya ga wanda wasu suke yaudarar kawunansu ai suke yaudarar ta bil ma'asi da sabo li'anna wa bala khiyanatihim domin wato musiba wato wannan yaudarar ta su zai dawo a kansu ne إن الله لا يحب من كان خوانا ma نسيما Allah yana yin ukuba ga wanda duk ya kasance ne yawan wato yaudara ai asiman ne yawan zunubi ai yu'aqibu ne masa uquba يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضي من القول suna koya ai mutanen ai kimatu mutanen kimatu wato da wato shi kimatu da mutanensa suna koya haya'an saboda jin kunya minan nasu daga mutane amma ba sa koyewa Allah Allah wato yana tare da su bi ilmihi da ilimin sa izi bayyi suna ma la yade yayin da suke koya abin da ubangijin bai yarda da shi ba mai alƙawarin daga zance min azmihim ne daga wato himman niyyar su alal halifu bisa rantsuwa ala nabi sarikati ta wato koyi wannan sata wato ga kimatu wa rami yahudi da kuma jifan wannan bai yahudi da hada ita وكان الله بما يعملون محيطا Allah ya tabbata wato mai ilmi ne wato ma wajen da abin da suke wato aikatawa ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا Eh, ha antum ya ha antum wato ku ne ya haula ya ku wa'annan wato zance ne wato wato mutanen kimatu wato kun yi husuma anhum da wato gare su ai an kimata ga kimatu wazo wuri da wato danginsa wato fil hayati dunya a rayuwar jiyan duniya فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم wakila waye zai jayayya gare su ranar alkiyama za a zaba idan Allah ya musu azaba eh an mai ya kuna alaihi wakila wato waye zai zama wakili alaihi a kansu ya tawalla amran zai banci zai jibanci al'amuran su eh wanda zubbu anhu ya kare anhu ya kare azaba Allah ga barin su ai la ahada ya fa'alu zalika ba ɗaya da zai iya wannan a ranar alkiyama ومن يعمل سوءا لو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما duk wanda ya aikata mummunan aiki ai zamban zunubi ai ya su'u bihi gaira hu da yake munana wani sa da shi karami qimatu kamar jifan nan qimatu da yawa al-yahudi wannan bai hude aw yuzlim nafsuhu ko kuma ya zalunci kansa da aikata zam wato zunubi ai wato qatil mai takaitawa ne alai mai ka mai takaitawa shi ne fun alai a kansa bai hau kuma yayi laifin akan kuma wani ba a a kansa dai laifin yake to in yi wannan sun mai tasbir Allah sannan ya nemi gafara Allah ya nuhu daga gare shi ai ya tube tuba to ya jidillah zai samu Allah gafuran mai gafara ga hu gare shi rahiman mai jin kai bihi da shi wato ya zauna ya tabbatar ya yi tuba gashi nan a ahlari wa shuruɗu tabbata annadama ala ma fata eh nadama bisa abin da ya shuɗe abin da kai na laifi ya zama na kana nadamar yin wannan aikin eh sannan kuma ka ciru daga wannan laifin take ya zama da sanda zaka tuba baka cikin wannan laifin ka bar aikata shi sannan kuma ka yi niyyar cewa har abada ba za ka koma wannan laifin ba kuma ka yadda a zuciyarka a wannan niyyar to shikenan sai tuban ka ya kar- ya karbu
ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه wanda ya tsururanci laifi to kadai da ya tsururance shi ne a bisa kansa li anna wa balahu da wani musibar sa alaiha akan take wala yadurru gairahu ba zai cuci waninsa ba وكان الله عليما hakima حكيما Allah ya tabbata masani ne kuma wato gwani a cikin aikinsa ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا na to wanda ya tsururanci wani zamban zunubi kabiran karami au isman ko kuma zai zunubi dai kabiran mai girma tun mai yarmu bihi baryan sana sai ya jefi wani kubutacce gabaran wannan laifin da wannan laifin shi ya kuma ya jefi wani da wannan laifin min da gare shi to baka dai ta mana butanan hakika wannan ya wato dauki wato butanan wato tsananin ƙarya ai birani da jifansa wa isman da zunubi mubinan mabayani ai bayyana mabayani yaktubuhu da yake tsururantar sa ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوا billo ba da farar Allah da ya gare ka ba ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa rahmatu da rahmatsa bil ismati da wato isma ciyayuwa laham masda'ifatu da wata jama'a wato sun koye min daga gare su mun kawo kimata daga mun kawo kimata daga mutanen kimata da sun yi wato wato da sun yi wato koye sun yi nufin an yi dillu ka su darzar da kai an alqaba'i gaburan wato yin hukunci bil haqqi da gaskiya bitalbisihim saboda rikitan wasu da suka yi alaika gare ka ga wanda ya sata suka zo suka rikitar suka ce ga wanda ya yi suka ce ba yahude ne Mm.
وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء wajibin ba kowa suke batawa ba dai sai dai kansu wa ma yadurrunaka ba sa cutar da kai wato min shay min din nan zai dace ba sa cutar da kai wani abu ne Allah ba la ilahim alaihim domin wato musibin ba to wannan fatar ta tana kansu وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن ta'alam تعلم Allah ya zo kan maka littafi shine alqur'ani da hikima ai abin da yake cikin sa na hukunce hukunce kuma ya sanar da kai abin da da baka zama ka san ka san shi ba min al-ahkam daga hukunce hukunce wal gaibu da abin da yake gaibu وكان فضل الله عليك ilma عظيما fallan Allah ta tabbata gare ka bizalika wannan ta zama wato fallan Allah mai girma ta tabbata gare ka wannan aya ضمنت أشياء ta kunshi abubuwa أن الإنسان cewa mutum لا ينفعه إلا عمله الصالح ba abu zai- ba abin da zai amfani shi sai dai aikinsa wanda yake nagari لا يضره إلا عمله السيء ba abin da zai cutar da shi sai dai mummunan aikinsa الإنسان mutum dai يجب عليه التوبة
to tuba yana wajaba a kansa والجد على العمل الصالح da kuma yin kokari kan aiki nagari كل وقت من الأوقات a kowane lokaci daga cikin wakatai
والحاكم wal hakimu shi kuma wato wanda yake wato shugaba
يجب عليه العدل wato mai hukunci shi kuma wajibi ya yi adalci tsakanin mutane هذا يهودي وكافر wannan ba yahudi ne gashi kafiri هذا يدعي الإسلام عربي wannan kuma gashi balarabe ne da yake da awar shi musulmi ne ولما كان الحق لليهودي yayin da haƙƙi ya zamo ne gaskiya ta ba yahude ce حكم له الرسول صلى الله عليه sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci gare shi
بأمر القرآن da umarnin alqur'ani وحكم على المسلمين kuma ya yi hukunci akan musulmin فلهذا قالوا sallah saboda haka suka ce إن أميرا dan dai cewa wato amiran sarki ليس له عدالة wanda ba yi da adalci نهر kaman wato korama ce له ماء wanda babu ruwa a cikinsa وعالم malami لا يعمل بإلمه da baya aiki da iliminsa لا يعلمه eh ولا يعلمه kuma baya ilmantar da ilimin nasa أعمال eh, kamar dukiya ce ينفق منه لا ينفق منه wanda ba a cewa daga wannan dukiya a tare take kawai ba a ciyar da ita غني to mawadaci له سخاوة wanda ba yi da yalwa hannu وشجر kamar wato itaciya ce ليس له ثمر wanda babu 'ya'yan itatuwa a jikinta وفقير talaka ليس له ثمر wanda ba yi da haƙuri فإنجيل ليس له فوق wato kamar fitila ce wacce ba ta da wato haske ba ta da wato hasken fitila ne amfani da su
وامرأة mace ليس لها حياء wacce ba ta da kunya كسعان ليس له ملح kamar wato abincin da ba yi da gishiri ne
وقالوا wazalu sai suka ce أو أربعة في أربعة wato gyaran abu hudu yana cikin abu hudu قالوا ƙananan yara دعوهم في المدارس wato gyaran su yana cikin makarantu su tafi makaranta shine gyaran su والشيوخ tsofaffi kuma دعوهم في المساجد wato gyaran su yana masallaci su tafi masallaci su ko shekaru sun tura a koma ga Allah دعوهم eh mata kuma دعوهن في البيوت wato gyaran su yana cikin gidajen mijinsu والسباق wato wato barayi دعوهم في السجون wato barayi su kuma gyaran sai na cikin kurkuku eh an kama barayi kawai a kai su kurkuku eh alhamdulillah to
لا خير في كثير من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين na الناس babu alheri cikin wato fi kasirin cikin tilimin na zuwa da ganawar su ai annasu mutane ai ma ya talajuna a cikin abin da suke ganawa biya a cikin sa wa ya tahaddasu ne suke kuma zantarwa illa najwa sai dai wato ganawa ta man amar wanda ya umarni da sadakatin da yin sadaka au ma'rufin ko kuma aiki na alheri au islahin ko kuma gyara bainan nasu tsakanin mutane ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا azima عظيما duk wanda ya aika zalika wancanan ka abun ambato neman wato yadda Allah na ga riba wani zaban na umuru duniya daga lamarin duniya to sanu za mu ba shi binuni wal yayi nuti ko yuti ai Allah zai ba shi ajrin lada azima mai girma ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله hannan جهنم man shaki rasu duk wanda ya saba wa manzo fi ma za a biye shi abin da ya zo da shi ne hakinan da gaskiya min ba da ma ta bayyana lahul huda bayan shari'a shari'a bayan shari'a ta bayyana gare shi ai zahara lahul haqu bayan gaskiya ta bayyana gare shi bil mu'jizati da mu'jizozi wa yattabi kuma ya bi dariqan tafarki gairan sabilil mu'mina wannan tafarkin mu'mine ai wasu dariqin tafarkin su allazihum alaihi wanda su suke kansu min addini daga addini da an ya kafura shine ya kafirce to duk wanda ya haka wallahi za mu jibanta masa ma ta wallahi abin da ya jibanta aina tsalu za mu san ya ji waliyan yana mai jibanta lima ta wallahu da abin da wato shi ya jibince shi min dalal na daga bata da an yi halliya bainahu wa bainahu shine mu bari tsakaninsa da tsakaninsa fi da tsakaninsa fi dunya a duniya wa nusulihi kuma za mu shigar da shi fil akhirati a gidan lahira jahannama wutar jahannama fa yaqtariqu ya kone biya a cikin ta وساءت مصيرا makoma ta ta mutunta ai marji'an makoma shi ita wutar jahannama إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء an dai Allah baya gafarta ai shirku da shi Allah zai gafarta komai in an tuba tuba ai kamar yadda muka faɗa ɗazu amma in shirku ne su ubangiji baya gafarta wannan waya bi ma duna zalika yana gafarta abin da yake koma bayan wannan liman ya sha'u ga wanda ya zo ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا duk wanda ya tara wani abin bauta da Allah to wannan ya ɓata ɓata wanda yake mai nisa an haƙƙi da buran gaskiya إن يدعون من دونه إلا إناثا Hijira na ma ya kuna ba komai ya abudu wato almushiri kuna ba komai musulmai suke bautawa ba min dunihi koma bayan Allah a ya gari wani sa illa inasa sai dai mata ya asnama gumaka mu Allah saka wanda suke mata ya ne kallatu kamar latu wal uzza da uzza wa malatu da malatu وإن يدعون malati mm. muje وإن يدعون إلا شيطانا مريدا ai ai ma ya kuna ba komai ya abudu da suke bautawa ba zai ba su da bautar ta illa shedana sai dai ke dan maridan ai kharijin ne fita ni tsari ga buran da ya ni da a cikin saboda biyayyar su lahu gare shi gare shi fiya a cikin da huwa iblis shine iblis لعنه الله Allah ya la'ance shi ai abadahu ya nisantar da shi an rahmatu yi ga buran rahmarsa وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا Ana sai aikin dan yace la'attahzanna wato ai la'aj'alanna li min ibadika nasiban ai wato zan sanya wani rabo li gare ni min ibadika daga bayanka ai hazzan wani rabo mafrudan abun wato yanka ai maqdu'an abun yankawa ad'uhum zan kira su ila ta'ati bisa wato biyayya ta
ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله yace wal udillannahum wallahi zan fitar da su an haƙi ga biran gaskiya bil waswasati da sa musu waswasi a cikin zukatansu wal umanniyannahum wallahi zan buwar da su zan sa su su rika yawan boye ai ulqi fi qulubihim tulul hayati zan jefa wato wato daukar tsawon rayuwa a cikin zukatansu wa Allah ba su da cewa babu tashin alkiyama wala hisabu ba ma hisabi duk zan sa a cikin zukatansu wala amrannahum wallahi zan ho- zan ho- zan hore su zan umarce su fala yubtikum la azanul an'ami dan za su yanyanke wato wato kunnuwan al'anami dabbobi wa karfa ala zalika hakika sai dan din ya aikata zalika wannan bil baha'ir da baha'ir bahirai wala amrannahum yace wallahi zan umarce su fala yubayyiruna canza khalqallahi alitta Allah ayyidinahu addinin sa bil kufr da kafirci wa ilal ma harrama da halatta abinda Allah ya haramta wa tahrim ma ahalla da haramta kuma abinda Allah ya halatta zama abinda wato Allah ya har ya sami abinda wato Allah ya haramta ya ce musu halal ne ya samu kuma abinda Allah wato abinda kuma Allah ya halatta ya samu kai wato wa ilal da halatta ma harrama wato abinda Allah ya haramta abinda Allah ya haramta sai ya sa su ya ce musu wannan halal ne wato sai kuma ya samu abinda Allah ya halatta kuma ya ce musu wannan haram ne ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا mubina مبينا su wanda ya riki shaidan waliyan ai majibanci ya tawallahu da zai wato soyayya da shi wai wai ihu ya bihi min dunillahi ko ba bayan Allah ya gari wani su fakar hasira wannan ya tabe tabewa mabayani ya bayyana mabayani limasirihi saboda makomarsa zuwa ga wuta wacce za su zama har abada alaihi a kansa ya'iduhum wa yumannihim yana musu alƙawarin ɗulan umar wato tsawon rayuwa wai manihim yana wato guratar da su ainihin amali samun abun burce burce duk abin da zai guri za su samu yana sa musu wannan buri fi duniya a duniya wa Allah ba'asa da kuma cewa babu tashin alkiyama wala za babu sakamako duk yana sa musu a cikin zukatansu wa ma ya'iduhum ash-shaytan illa gurura ba komai shi dan yake musu alƙawari ba bizalika da wannan illa gururan sai dai ruɗi batilan batili أولئك مأويهم جهنم ولا يجدون عنها alhamaiza مهيزا wancanan ka mako masu ita ce wutar jahannama ba sa samun mabauɗa alha gabaranta والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا magana waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na gari to waɗannan sanu za mu shigar da su aljannatai wadda wato ƙorami suke gudana a ƙarƙashinta suna masu dawwama fiha a cikin da abadan har abada وعد الله حقا alƙawarin Allah gaskiya ne tabbatacce ne ai wa adahumullahu zalika Allah ya musu alƙawarin zalika wannan wa haqqahu ya kankantar da shi haƙƙan kankantarwa ومن نصدق من الله kila babu ɗaya mafi gaskiya zance min Allah daga Allah ai kaunar zance wa nazara kuma wato aya mai zuwa ta so kallon mabtaharar musulmuna yayin da wato wato jama'a musulmi suka yi alfahari wa ahlul kitabu da kuma wato mabuta littafi ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب laysa bi amaniyikum wato wa laysa bi amaniyikum ai laysa al'amru lamarin bai kasance manuna abin ratayawa ne ba bi amaniyikum da gurce gurcen ku wala amani wala gurce gurcen ahli kitab ma abuta littafi bal barde bil amal salih da aiki dai shine da aiki nagari من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا duk wanda ya aikata wato mummuna in ma fil akhirati wato wa yujzi Allah zai saka masa yujza za a saka masa biyu da shi in ma fil akhirati in ma a saka masa da shi a lahira aw fid dunya ko a saka masa da shi a duniya Ah, wato bil bala'i da musiba wal hani da jarraba jarrabe kama warada kamar yadda yazo fil hadisi a cikin hadisi wala yajillahu min dunillahi waliya ba zai samu wato mazubanci da hu gare shi ba ko ba bayan Allah ya gaji wannan sa ai ya fazu zai kiyaye shi wala ne tiran wala ne taimako ya mun zai kare shi nu daga gare shi ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا duk wanda ya aikata shi an wani abu na daga ayyuka na gari namiji ne ko mace wa huwa mu'minu yana da imani to wancanan ka za su shiga aljanna bil bina'i lil fa'ili wato yadkhuluna ko kuma bil bina'i lil maf'ul yadkhuluna za a shigar da su aljanna ko kuma za su shiga aljanna wala yuzlamuna naqiran ba za a wato zalunce su ko da naqiran ai kadaran nuqatin nawati gwargwadon dugon nan na bayan kwallon dabino ko da shi ba za a cuce su ba za a wato a zalunce su a kansa ba ومن حسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم Hanifa حنيفا ai ba ɗaya ba biyu wato can dinin addini mimman aslama daga wanda ya miƙa wajahu kulliyarsa ai in da ya jawo akhlasa amalahu ya kuma tsarkake aikin sa lillahi ga Allah wa huwa muhsinu shi yana wai muwahhidin yana mai kadaita Allah wata ba millata Ibrahima ya bi kuma addinin Annabi Ibrahim ne ya dacewa limin lakin Islam ga addinin musulunci hanifan halin hali ai ma ilin mai karkata an addiyani ga wurin dukkan di- addinai kulle ha baki ɗayanta illa addinul qayyim zuwa ga addini madaidaici واتخذ الله إبراهيم qalila Allah ya rike annabi Ibrahim khalilan badaji ai kafiyan tsarkakakke halisul mahabbati ne tsarkakakkiyar soyayya lahu gare shi ولله ما في السماوات amma وما في bila الأرض duk abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin sassai billahi na Allah ne mulkan mallakarsa ne wa khalqan halittarsa ne wa abidan kuma duk bayansa ne وكان الله بكل شيء muhiqa Allah محيطا ya tabbata mai kewayewa ne da ilimin sa da kullu shay'in da kowane abu wa qudratin wato ilmin ilimin sa wa qudratin da ikon sa ai nan mai zal ubangiji bai gushe ba muttasiman yana mai sifantuwa da zalika da wannan ويستبقونك في النساء da suna neman fatawarka ai yadlubuna minkal fatwa suna neman fatawa daga gare ka fi sha'anin da za a cikin sha'anin mata wa mirasihinna da kuma wato gadon su walillahu yuftikum fi Kul ka faɗa lahun gare su Allah yana ba ku fatawa fi hinna a cikin matan وما يتلي عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن Aha, to Allah yana ba ku fatawa a cikin su da kuma abin da ake karanta muku fil kitaba a cikin littafi shine alqur'ani nan ayatul miras daga ayan nan ta rabon gado to shikenan Allah yufikum yana ba ku fatawa aidan da kafi ya taman nisa'i cikin wato marayun mata allati la tufina hunna ma kutuba lahunna wanda ba ku ba su abin da aka farlanta lahunna gare su minan miras daga daga wato daga wato gado eh wasargabuna وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان watargabuna kuma kuna ki ayyuhal auliya ko wato waliye an an tankihu ga wato wato to ga ga ku auku ku bar wato ga barin wato auren su eh lilla ma fatihinna saboda wato munin su wa ta'dhuluhunna wato kuna kore musu wato masu nema an yata an yata an yata zawwajina su aure wato duk kuma kuna yin haka ne dan ma'an dan kwaɗayi fi ma- fi mirazi ne cikin gadon su ayyukum ai Allah yana ba ku fatawa wato abisa wato ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta fa'alu zalika cewa ko ku rika aikata zalika wannan wa fil usr abina kuma yana ba ku fatawa a cikin wato musab abina ababan raunanwa a sigar kananan yara kenan minal wildan daga yara an tuduhum ku ba su hukukuhum haƙoƙin su وأن تقوموا لليتامى بالقسط wa an taqumu ko ubangiji yana umarta ku ku tsaya bil adl da adalci lil da tame ga masu marayu filmira su a cikin haƙƙin gado wal mahar da sadaki وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما lima duk abin da kuka aikata na daga alheri dan dai Allah ya tabbata masani ne da shi zai saka muku kuma biyi da ji وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا لو إرابا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا wato ba ilin mara'atun idan mace marfu'un bi ilin fasiru hafat idan wato ba su ji tsoro ai hafat wato sun ji tsoro ai tawakka a tsara ta wato ta yi zato min ba'aliha ai min ba'aliha wato wato min ba'aliha daga mijinta ai zaujiha mijinta ai wato ta ji tsoron wato nishuzan ai ta rafu an tashi wato kayar baya alaiha a kanta bi tarki mubada'atiha da barin kwanciya da ita wata kusiri wato da kuma wato takaitawa fi da bukata ha cikin wato na bukata da bugu da saboda kinta da yake yi wadda muhi ainihi da kuma wato wato wato wadda muhi ainihi da kuma hangen wato idanuwansa ila ajmala zuwa ga wata tafi kyau ne haka gare ta ka san lalatan namiji kenan yana da matarsa kuma in ya hango wata zai shiga kuma wulakanta ta da raina ta to shikenan au iradan ko kuma wato kau da kai alhaga muranta da wajihi da fuskarsa to falaha jiraha alaihima babu laifi alaihima akan mijin da matar an yasalaha fi sulhu fi riga mutai bil asl fi sadi fi qiratin yusliha fi sulhu min aslaha daga aslaha ne fi sulhu bainahuma tsakanin su sulhan sulhu fil qasami cikin rabon kwana wanda fa kasan nafaka bi an tasbuka lahu shay'an shine ta bambanta wani abu talaban saboda nema libaka isubati wato wanzuwar wato subati wato abokantakar wato rayuwar tsakaninsa da ita fa in radiyat zalika in ta yadda zalika da wannan to shikenan sai a tafi a haka wa illa idan kuma ba ta yadda to fa ala zawji an yi wato fa ala zawji ya wajiba akan miji an yi wa fiha haƙa ha ya cika mata haƙƙinsa aw yufariqa ha ko kuma ya rabu da ita
والصلح خير to shi dai sulhu shi ya fi alheri min alfirqati daga rabuwan nan ai sulhu a daidaita dai a cigaba da rayuwa ya fi a ce an rabu wa wannan shuzu wal iradu wannan shuzu kuma shi ya fi dai da wasu tashin kayan bayan nan wal iradu kuma wato kaura kan nan qala ta'ala Allah ta'ala ya faɗa fi bayani wato cikin bayanin majibila alaihi al-insan abinda aka ɗabi'anci mutum a kansa
وأحضرت الأنفس الشح yace wato udratul anfus shuhu an halartar da wato wato zuciya da ashaha qawro wato ita wato zuciya an dabi an tanda ita da qawro eh shiddatul bukhl shi kaurin shi ne tsananin wato rowa eh ai jubilat an ɗabi'ance ta alaihi a kansa baka annaha kai ka ce da ita hadiratuhu mahalarciyarsa ce la ta jibu anhu ba ta fukuwa anhu gabaransa alma'ana ma'ana bi annal mar'ata cewa ita mace la ta kadu tasmahu bi nasibiha ba ta kusata ta yi rangwame da rabanta min zo da daga mijinta wa rajul shi kuma namiji la ya kadu shi ma baya kusata ya smahu ya rangwame alaiha a kanta da nafsihi da kansa za a habba gairaha idan ya hango yana son watanta wa in tusinu وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا in kun kyautata ishirkan nisa'i zama da matan nan rayuwar da suka kyautata wa tattaqul jawra kuma ji tsoron aljawra zalunci alaihin a kansu a kansu fa inna Allah san dai Allah kana ya tabbata khabiran masani ne bi mata amalu da abin da kuke aikatawa kuma zai saka muku biji da shi ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمؤلفة Allah ba za ku walan tattabiyu ba za ku samu ikon an ta'adilu ku ku yi adalci ai su tawu ku wato daidaita bayanin nisa'i tsakanin mata bil mahabbata a cikin soyayya dole sai ka bi ka fi son wata akan wata amma walau harauku ko da wato kun kwaɗayi ala zalika bisa wannan to fala ta milu kullal maili amma duk da haka dai kanku kai kan karkata kullal maili dukkan karkata ilal lati fi bunha ga wacce ita kuke santa tilka sama wajen rabon kwana wanda fakata da nafaka fata da ruha sai ku bar ai ta tubkul mumala anha sai ku kar wato sannan sai in kuka yi haka sai ku bar wasu akarkan aka karkata ga baranta kal mu'allaqat kamar wato a bar ratayewa allati lahiya ai mu wata ita ba bazawara bace wala za ta bani wala ma abuciyan miji وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا ima رحيما idan kuka yi sulhu bil adl da adalci fil qasam wajen rabon kwanan wa tattaqul jawra kuka ji tsoron zalunci to inna Allah sannan cewa Allah kana gafura ya tabbata mai gafara ne lima fi qalbi lima fi qalbikum ga abin da yake cikin zukatanku min almayl na daga karkata zuwa kan wata rahima ko mai jin kai ne dukum da ku fi zalika a cikin wannan alhamdulillah ya hango wata
Ratar fati uku uku.
wallahi a'lam Kulfar lausa ɗaya. Amin. Kulfar lausa ɗaya.
wallahi uku Kulfar lahu uku.
Amin.
عن صلاة الفاتح صلاة الفاتح صلاة الفاتح صلاة الفاتح صلاة الفاتح آمين آمين آمين صلاة الفاتح آمين صلاة الفاتح آمين